إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha ɗaya ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da 27 ga wata na biyu shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 131 a littayin alwajiz fi alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز درس 132 نكو تو 132 هكذا درسي 132 darasi da ya gabata mun kamo bayani cikin bayani na mudaraba kahin nan akwai tambaya guda biyu yanzu daya kusan in shigo ta masala ce na ga ta in ma samari dai abinda sha'arme ne masalar mutum ka ba uban yarinya kudin sadaki misali jika hamsin wai sai mai doma jika hamsin kin da maganar mace ta baka kudi ka biya sadaki yan wadu wannan jahirtar addini ya kawo irin waɗannan neman kwane-kwane da ba kai wahala musulunci bai kumtata ba kan lamun are maimakon a rika irin neman ɗoki sadaki kaga dai mas'alar a ce mace ta baka sadaki ka da kaga dai ba abin da aka yi kenan dabara ce aka ma'uwa ya kenan babu sadaki amma musulunci ya halitta haka uba muna da al'adar ya ce ya baka sadaka diya maimakon ka bashi sadaki ya maido maka wannan sadakin na diya mace ne hanya mahi sauki duk kauce ma wannan abin shi musulunci ya ba da damar sadaki a yi bashi ko jika ɗari ne za a bata lokacin da allah hori misali ɗan kasuwa ne yanzu ba kudin sun zo a dan kwantara ne a titilarki ne dai wanda yake da wani tsamanin wasu kudi a waje ko a nesa su zo ba kuma iya santa tana san shi ba wani kasawa ko gajiyawa a zo a yi maganar arme a yi komi sadaki yana iya yankawa jika da jiku hamma a ce kai a bari ma daga bayan yanka amma sa akwai sadaki duk wannan musulunci ya tabbatar da shi ya ta cikin na risala kan nukat tafawid nukat tafawid shine arme kurin ba tare ba da an yanka sadaki aje daga ba za a yanki kina kaga wannan yayi zama daidai da shari'a kun babu wata kwana kurin a yi arme daga baya an bada daga baya an zamna dan an fara biyan shi an dukan kuɗi an game ya kamata a bada daga baya yayi sauki kan wannan duka wannan kwana kwana haka na biyu hanya ta biyu sadaki ba a sunna ba kayyade ba yawan shi maganar da ta kawo karancin sadaki rubu dinar nasan hadisi bai tabbata kan haka ba gaskiyar magana inda nasan hadisi ya tabbatar da rubu dinar kan mas'ala ce ta farawo ta yanke hannu nan ne rubu dinar tabbata amma na sadaki ruwawi ingantattu sun tabbatar da sadaki da manzala ya ce ka nemo ko da dirhami na bakin kare wannan shine kuma wani ma ya zo ba dirham karshen ta ma dirham ba a samu ba dirham ma na bakin kare ba a samu ba to an yi katari alarama ne ya san surori na alkurani aka ce ka je ka koya mata abin da ka iya na kurani kaga din nan dai ya yi wani abu eh to kaga dai kenan salaki ba shi da karanci a takashi dai ba arame banza ba salaki kuran ke duk abin da allah ya hore kana iya ba mace a muku arme illa cikin tambayoyin nashi magana da ka tambayu ta maganar kana iya dan akwai masa yan alfahari ko wani gida yan alfahari su a ce an kawo sadaki kaɗan gidan ɗiyarsu kana kasawa ce to wannan ba lahi ba ne ba ka bada jaka hamsin su ce an ka ɗari biyar su suka sani kai da ka bada an ma jaka biyar ka bada ka sa a ciki ko jaka guda ka ƙara aka ba ta jaka guda suka sa ɗari biyar kai ba ruwanka jaka ma sadaki ce a sunna ba abin da ya ƙayyade ka kawo jaka kaza kinan kaga akan haka babu wani matsala kana iya kana iya bada abinda Allah hore maka a gama wani bana bane gana waje kenan kana iya bada abinda Allah hore maka ko da kaɗan ne sai a gama a bata dole ba lahi bane haka bayan kayanka sadaki ka ba mace ko nawa ne daga baya ta mallaki kayanta Allah ce babu laihi in ta baka kaci daga baya ta baka wannan haƙƙinta ne ga manzo wannan shine yahi wannan dabara ta kauce masaraki ko ta baka wai kamedo sai ta biyu limami ne suna sallah sun zo wajen zama na harko liman sai zarci ya riga ya meke bai dawo ba aka mata sabihi kai bai dawo ba da ya karaka ta hukum ya zama na ya tahi ya kai subhanallahi nan ya bar zama can kuma ya kara zama to ƙarshen lamari dai ce haka aka tashi dai ƙarshe aka sake sallah menene gyaran sallar gyaran sallar lokacin da ya rikice ya ji zama kwamiti sabi a wurin zama sai ɗauka iya wata ɗaya ce ya yi kawo ta biyu kuma kwamiti sabi zikin bai san ba inda ake yanzu ya suke da zo gaba ɗaya to lokacin nan abin da kamata shi liman ya yi sai ya waiwayo ko ya juyo ko ya ce ma mushi alakul hal jama'a sallata miya take ciki a ina miki sai su mai bayani liman waraka a ta uku ce kake yanzu shi kenan sai tashi ya ci ko raka a ta hudu in ya ta hudu a nan kaga menene a nan ya yi meye a nan ya yi wannan bawan allah ya rage ya kare sai sujada kabul salam sai sujada kabul shi kenan ta isa mishi gaba daya ke zai sujada guda biyu kan sallama ina wata an gani sai karatun mu kenan sha Allah muna cikin almudaraba tunan kuma ba mu zaka kan karatun nan mai lalace muna wani tambayi ana ka karatun nan bai ba tambaya anan ba a jin ta kana magana daban a takaice babu layi mun ce maka ko da nawa aka hori in dai ka bada ɗaya kaɗan ka bada ina cin ka bada wani abu kurus arami yayi ko kaɗan ka bada a ce ma an bada miliyan kai dai hamsin ka bada ko sarki da yayi amma so mu gane ko wannan shine ko da miliyan aka ce an bada kai dai ka bada na ko da kaɗan ka bada a ciki tunda a ciki akwai kuɗin ka shike sadaki yayi shikenan muna magana ta almudaraba ta kai ƙarhi na ne dabara ta haɗin gwiwa wani mai kuɗi wani mai aiki to abinda ya kyau ganin mun hara muna tattalin wani hadisi na zaid bin asalam wanda iya abdullahi bin umar kaɗayan umar bin khattab sun mutu daga sham to wannan za mu koma harkon hadisi don abin za a gane za mu koma harkon hadisi na mu koma baya ba su safa ta 437 muna maganar mudaraba sai cayi وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan mudaraba wani ya aiki wani da kudi sahabbai sun yi ta ya kama ka wannan ruwaya an zaid bin aslam an abi annahu qala خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفل مر على أبي موسى العشعري وهو أمير على البصرة زيد بن أسلم كي يتشوى بابان شكي باشا لابارة أبن دي وكان عبد الله بن عمر عبد الله شين أبن عمر كنا ده عبيد الله ده وينش ده عبد الله ده عبيد الله ده كتير عمر بن الخطاب sun wuta wani yaƙi da aka taye da su zuwa ƙasar iraq falamma kafala wajen dawowa daga yaƙi marra ala abi musa al'ashari sai suka biyo ta wajen abi musa al'ashari yana gwamna a basara farahaba bihi ma wasu hal ya musu marhaban duk abubuwa da na sauƙi ake bako ya musu karamawa sun maƙal sai ke ce musu lau aƙadiru lakuma ala amarin amfa'ukuma bihi da fa'alit inda na samu damar yi muku wani abu da zai amfane ku Allah da na yi ka iya tunanin me ya kamata musu masu amfana daga baya sun maƙala bala ce eh kenan ya samu hanyar da zai amfane su sai ce hahuna malum min malillah a nan daman waje na akwai dukiya daga cikin dukiya ta Allah kenan ta baitul mal ganin shi daman gwamna ne na Umar a wannan basara ke uridu ana abata bihi ila amirul mu'minin dama ina son aika wannan dukiya zuwa ga shugaban mu'minai amirul mu'minin kina umar bin khattab kashe su kun zo yace fa usulfikuma fa usul fa usulfikuma fa usulfikuma mana zan ba ku wannan ba aro ko ramcan wannan dukiya ta baitul mal fatabta'ani bihi mata'an min mata'il iraq sai ku sai wani kaya irin wanda ake samu a nan iraq sun matabi'ani bil madina an kuje madina sai ku sai da kayan maimakon ku taya kanan kakan nan ya ba su kudi sun sai kaya sun tai da kayan ya ku sai da kayan fatu addiyana ra'asal mal ila amirul mu'minin sai ku mai da uwar kudin zuwa ga shugaban mu'minai mana ga Umar bin Khattab haka ya musu wannan shawara ya ce wai kunu rubi da kuma sai kenan riba da kuka samu a ciki ke ku raba tsakanin ku biyu tsakanin abdullahi da ubaidullah ha wannan bai haka bai tambaya haka batta yi ba a jin anan yake ko da mutumin waje haka ba zai muna zuwa muna ce da ko bai zai da shi umar sani muna magana umar ya madina kada mun bai labar abin kai shi ban kudin iya madina kai abin ai bai sani ba ya ce kenan ko ba da uwa kudin ga aminu mummini umar kenan ko ya kunu rihe da kuma sai ku raba riba tsakanin faƙala sai suka ce wa didina zalik mun so mu manga sai mun so haka mun so haka fafa'al shi kenan iya da kayan da shawarar da suka yi hakan sai ya ba su kudin suka sai abin wa kataba ila umar ibn khattab an ya'khudha minhum al-mal sai aka umar ibn khattab ga kaza na ba abdullahi da ubaydillah in sun sai da kayan su za su baka kaza su bida ma kaza ya ga umar ibn khattab falamma qadima fa urbiha da suka zo kuwa madina sai suka ci riba a wannan kudi da aka ba su falamma dafa'a zalika la umar da suka maida man umar uwar kudi قال تنبيه ده عمر يوسف أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما wannan abin da ya ba ku dukkan rundunar dukkan sojojin ya ba su irin abin da ya ba ku alala da abdullahi da abdullahi suka ci a gidan ba kowa bai ba mu ya ba ɗiyan abin lamamini iya manya فقال عمر بن الخطاب ابن امير المؤمنين فاسلفكما اه ديان امير المؤمنين ne aka baramce eh diyan kenan diyan manya ne diyan shugaba ne aka ba kenan ma ba kowa ba kan haka Umar ce la addiyan al mal wa ribahu kurin dole komai da uwa kudi da riba dole ku mai do uwar kuɗi da riba fama abdullah fasakat abdullah shi babban ya kyale amma wa ma ubaid da shi ubaidullah karamin ya ce ma yambagi la kai abin munina gaskiya bi dace ba abin da kai abin munina bi dace ba kai haka ba bi dace ba kai haka abin munina hada launa qasa hada almal aw halak ladiminna ai inda wannan kudin da aka ba mu inda bacewa su kusa halaka ada mu zan biya tun muka juya su akan mu suke kuma za a ka ce mun ci riba ka ce a faƙala umar addiyahu kumido kurin kumido nan ma dai fasakata abdullah abdullahi shu shi babban wa raja'ahu ubaidillah shi yaron karmi ce kai umar gaskiya bai dace ba kina aka shiga dai ba tattaunawa tsakanin ubaidillah da abdullah shi dai abdullah kyali a nan dai ana zamani a cikin wada ne cikin al'umma ne ba na bada aka yaboye ba a cikin gida faƙalar rajul min jilisar umar sai wani a cikin abokan zama umar na khattab shi zai kashe wata magana ne ya ce ya amirar muminin lauja altahu qirada da abin da ya dace a yi da ka sanya wannan kudin ya zama qirada wadda muke magana yanzu a cikin mudaraba kenan kenan kamar ka ba mutum kuɗi ne ya yi kasuwanci a raba riba haka ya kamata a maida abin umar sai a nan faƙal ƙarji altuhu ƙirada ta wani nari da ƙirada ce yanzu kina a zo a raba riba da bitaman da su a zo riba da suka samun gina ba ta tsaye a kan wannan ne umar ya yarda fa'aka za umaru ra'asar mal umar ya amshi uwar kuɗi wa nisfa ribi da rabin ribar da aka samu واخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال anan kuma shi abdullahi da ubaidullah suka amshi rabin riba anan wannan hadisi da aka hau wanda imam bahaki haka imam tabarani kuma hadisi hamsin da abin da tabbata ne anan za mu ɗauki mas'alar mudaraba ta halitta umar kaga da aka mana mudaraba ce a ba shine hujja kenan da umar sauran sahabbai a wurin kuma ana kashe wata wuta ce a nan kuma umar abinda umar ya inkari harko ba magana ba ta kasuwal ko riban da aka keɓance ɗiyan shi aka keɓance ɗiyan shi da wani wani anwani ba a ba sauran ba wannan adalcin ya sa ya kiya wannan adalcin da umar ya yi wani saɓanin kaga shugabannin yanzu za a yi za su yi ta ɗiyan su ba ba magana abin da kirikiri wani abin da wasu ake a ɓoye yanzu na shugabannin zamani dama ake abin daman da'awa ɗiyan da gaskiya ma da ƙarya ma za a nema dai a musu gurbi ko su a ba mana adalci ne kowa ɗaya ne da kamata ba hita wani na gabi kamata ba ya yi amfani da ɗiyan da matsayin ubansu a hita sa kan sauran shi ne kiya amma yanzu da aka yi maganar mudaraba wannan kaga ya halitta nan ake kawo masa'alar mutum ya baka ajiyar kudi duk da malamai suke samun sabani ya baka ajiyar kudi ya kai juya duk masa'alar guda ce na ake kata shin in kai juya wannan kudi ya halitta ka ci ribar ko nashi ne ko naka ne ko biyu naku ne ko biyu nan ne wannan jigon magana in maka dauki wannan magana tana halittar maka yin wannan mu'amala an kashe amma me bambancin ajiya da ka bani da in na taba ta idan ka ban ajiya sai na taba ta sai ta lalace ko aka sace ko ta kone a nan dole ka biya su ma a nan an gani ba abu suka hujja a caye wannan dukiya lauran ƙasa a halaka ladimin nahu inda kenan inda ta ɓace ko ta hallaka su ne nan kenan su suke ɗaukar don sun juya abin bayan da yake ba sun yi mu'amala sun yi wani neman wani amfani daban da shi dalilin haka suka ce inda ta ɓace ko ta rage dole za su cika ko su biya kenan kuwa tun da sun ɗauke wuninta kenan haka riba ta kansu yanzu za su ɗauki asararta haka riba ta suna cinta wannan shi ne abin da za a ɗauka a wannan hadisi kuma ta umar ba kewa tekun dalilin saboda iya shi ne kaza amma ya halittar da wannan mu'amala kuma akan haka aka yi shawara duk da cewa ba shi umar kin ya ce ku juya ko ba shi magana ba su ba amma sun zo gunga ba su kakka da shi kai wannan shine hujjar masu halittar da mu'amala ko juya wani kuɗi da aka baka ajiya ka juya yanda in suka ɓace kai ne mas'ul haka riba ta ka ci wannan haka mahi da dama cikin mana suke wannan kuma su ganin ce a kurin ajiya ba ka taɓa ba shi yasa kamar daga cikin na ga abdullahi bin harawan na zubair wannan na ga zubair bin awam na cikin magabata sabai wanda gudun haka an ka kame ajiya ya to ni ma dan juyawa ne a zan bashi take kurin kun kai da sai kan kana bi na kaza kurin ba magana ajiya to da gadi ya laira da wanda ka kama jami'an da ka san mun kasuwa ne mun juya mu kudi miki ba juya gama zan yi juya ita ba matsala ta kawo shi ka ganin bashi ba komai wannan shi yayi don da kama ajiya kudi to ga mashi wannan kudin wani bukata ta ba zan yi eh na bukata ta ba zan yi kudin to kaga anan ba wannan shubha amma kuma masu ganin cewa wannan hujja take kawo ta wannan hadisin cewa ko da bai labari ka juya kudin zaka mai da uwar kudi daga baya wallah sai al'amil amin yanzu muna bukatar mudaraba mudaraba ka bada kudi ka ban kudi in juya wannan aiki biyu ne zaka bani kudi in juya abinda muka samu na riba naka mana namu ne na mu biyu ko kuwa wanda muka bayan a baya a aiki za ka yi a biya ka to mana na mudaraba shi iya da kwarai iya ba da ƙarfin mu'amala ta amana kuma da amana amma iya da amana gaskiya iya buƙatar amana kwarai to sai ke cewa wanda yake aikin shi na al'amil wanda yake aikin na da dukiyar yake juya kudin to amini ne me amini idan aka samu asara ko ya zo ce kaza ya wakana dole amince da shi wal mudarabatu ja'izatun mutalaqatun wa muqayyada ita mudaraba halakci mutalaka ce ko mukayyada me mutalaka kurin ga kudi nan a juya abinda aka samu ban kayyade maka me zaka saya kasuwancin tsaye zaka yi na zamana zaka yi dabbobi zaka saya kurin gashi nan a juya da abin da ka saya ka juya ita mutalaka mukayyada ku a'a ga irin kasuwar da za a yi ga irin kasuwar da za a yi har ma an gaya maka kakka yi kasuwa kaza misali kakka mun samu ga da kudi na aje a mishi a sada gaba daya ka auna kaya ka zo ka biyo ta hanya ka auna kaya a zo tiyon iya ba ko kakka sayi abin kaya kaza masu kaza duka mai bayani to kowace aka yi da ya halitta kenan a yi a kaidi ga irin kasuwar ko a a barta a kowa buɗe sai ke cewa wala yi ta'amilu illa bi ta'addi wal mukhalafa shi wanda yake aikin ba a ɗora mai asara a ce sai ya biya sai in ya ƙetare gona da iri ko ya saba abin da aka ce ya yi da gangam ne kurin ya sawa ya yi wani abu wanda ta'addanci ne abin ya lalace ko sani ko ko a an ce misali kai sai ka zahe saya wannan ganganci ne kurin da gangam in ba ganganci ba ko sabawa abin da aka ajiye na jijeniya bai biyan bai ɗaukar asara ƙalibin munzir wa a jima'u ala anna rabbal mal idha nahala amila an yabi bi nasi'atin fa ba bi nasi'a annahu damin ibn munzir ke cewa ramu magabata malamai sun ijma'i akan cewa rabbal mali ubangijin mana mai kudi idza nala amila in ya hana mai aikin mai juya kudin an yabi abin sai a misali ce to ga kasuwa amma kakka da kai bashi kakka bada bashi da abu da kun kudi hannu kudin fa ba abin sai sai shi mai aiki sai je sai da wannan kaya bashi kudi suka yi suka saki wutarwa to anan annahu damin dole dauki asara shi zai biya wannan kudi da ya bace wa an hakim bin hizam sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakim bin hizam abin da sahabi ne sananne yake ce annahu kana yashtartu ala rajul idza atahu malan muqaradatan yadribu lahu bi alla taj'al mali fi kabidin rataba wala tahmilu fi baharin wala tanzil bi fi batn masir shi dan kasuwa ne babba iya wannan mudaraba he ce ma idan ya baka kaya na muqarada yace to abinda zan ga ma wani shine anau kana ishtatu ala ala rajul yana sa sharadi akan mutum idza aqahu mala in ya bashi dukiya ta muqaradatan ta muqarada ta mudaraba kenan ta badawa a juya ya darba lahu sai ya ce mishi Allah ta ja'al mali fi kabidin rataba kan a kudin wannan nawa ka juya amma kan ka sashi cikin anta danyar anta me ma'ana danyar anta dabba mai rai kan kai kasuwancin kenan abu mai rai ko raƙumi ko akuya ko waye kan kai kasuwancin shi shine kabidin rataba duk abu mai rai wala ta hamilu fi bahar kuma kakkai kasuwanci ka hau teku ka je gane nutse ba kama ka nutse kakka hau teku ya gaya mushi kakka sai abu mai rai kakka hau teku wala tanzili bi ibn masil kai ko wata babba korama ka gani kakka gita da kana ya duri masil da abu na wancan zamanin abu ne masu asara kamar sun tafi cin misali sun ce misali kakka samoga eh kakka shiga sahara eh wurin wurin da yake wurin da yake yan ta'adda kaka ce kurmi da kana da dukiya ta wurin da yake akwai yan ta'adda shine kenan duka doke abu sai ga ga maka eh kaka sai abu mai rai kaka hawo teku kaka shiga wata babbar korama ka tsallaka yace fa in fa'alta shay'an min zalik in kuwa kai wani abu daga cikin wani uku da na hana ka ko dabba mai rai ko teku ka shiga ko ketar korama ka shiga akai asara faqad daminta mali kai ka biya ni kai da ɗauki asara haka yake na shi ne hujjarci kenan ana sawa mai aikin ƙaidi kuma in ya taka shi zai biya asara yanzu sai assalam assalam mu ce ramce ko bashi ba wancan ba na wanda ake na sabtu na sabtu nan ba sabtu nan na ramce ne ba sabtu bane ba ta'arifuhu me anan da ci asalam ya ce din shi a cika ma'ana dabanci nan na wannan ki ne na sabtu ne zama nan na sabtu ki ne na sabtu ki ne sabtu ki ne na sabtu ya ce asalam bai fatahatain kenan da fataha biyu kan sin da lam asalam ba salim ba salim assalam fataha biyu iya ne kan sin da kallam shi ne assalaf ɗin ma'ana ɗaya ce wazanan wa ma'anan ginin kalmar ɗaya ne haka kuma ma'anar ɗaya ce da salaf da salam duk ma'ana ɗaya ce wa haƙiƙatu shar'an nan maganar luga ne a shar'ance me assalam ko salaf ya ce bai'u shay'in mausufin fi zimma bi thamanin mu'ajjal shine sai da wani abu da aka siffanta a wuyan wani da kuɗi hannu sayan wani abu da aka siffanta a wuyan wani kuma kuɗi hannu wannan shi ne mace komandan ka kawo mutum komandan kaya ka ba shi odar kaya za ka kamun misali shinkawa nake so ethelen ko el kaza ko oriwa ko za ka kamun mota onda edemil ons demil duz demil dis edemil kun onda na ce maka toyota kaza mota abu da ya kusurfanta salula nokia kaza in ma wata cike duka dai nau'in wani kaya kurin kana son kaya iri kaza sai kuma bai kama kayan ba kuma ka ba shi samanin mu'addal kudi a hannu babu kayan mun ce kullum a gane ɓangaren mu'addal bil'ain abu kai tsaye a yanzu a take mu'addal na hamza a gaba shin ban muhimmancin makarantar huruf an ka ce mu'ajjal bil ayn a yanzu mu'ajjal bil hamza a gaba kenan yanzu a wannan mun samu siffa ta komandan kaya ka ba mutum oda kaya babu kaya a hannun shi nan bambancinsu da akwai abin da ya shahara bai umaris indak da muka yi bayani a baya wannan shi ke kawo suna kashu ba kan wannan magana yasi neman haramta ma ma baiwa kai uku da kaya ba akwai wannan kaya tun da babu kaya a hannunka yasi kawo wacce ruwaya ko wacce hukuncin na kaka da abin da bai hannunka yaya ne kamar da albanin cikin silasa ya kare bayan kwaya ka malamai da dama me bambancin bai ma rashin inda da magana ta salaf bai ma rashin inda wanda ake hanawa bai ul'ayin sai da wani abu ayyanan ne misali akwai mota ta wajen wane gida na wajen wane akwai shinkawa kaza a mangazakin wane wani abu wanda yake ka ayyana shi heku ciniki da kai da wani alhali ba kayan ka bane kayan ne kuma an ayyana wannan kayan don wannan abin da ka ayyana yana yawa aje ki sai da ko ya hana wanda kai kai cikin da kama hannunka ba kuma naka ba iyawa ya hana amma bai'ul musuf a wani abu ne kurin kai ba ruwanka ya bace ya kone kurin zan kama maka mota Honda Toyota Nokia kaza salula kaza zan kama maka lokaci kaza kurin ba ruwanka kurin ka ga salula shinkafa kurin kake so kurin ɓauri ba tan goma ba ruwanka daga ina zan kawo kurin kai dai in na dago ta kone a hanya ko aka saci ba ruwanka irin wannan shi ta bai'ul masuf fi zimma sai da wani abu da an kullum sun fashe ba a yana ba ce kaza ba a iri kaza nake so kuma wani abu ne na dora maka na kun zanka maka to irin wannan shari'a ba tana ba za mu ga hujjar haka yace mashru'iyatu ta ina muka samu shar'anta bai'ul zimma na salaf sabtu kudi hannu a bada kudi yanzu قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه زوا قشم بيان زاكوي مغانا نارجينا تباشي زوا قا أجلي دا أكا أنبتا كربوتا أنا مغانا ربوتوني نندي مغانا واني أبني نباشي با زاكوي أبني كلاك با وانسو وانو كودي كما أغباني كينا زي زي مدونا كودن وانا كم يكار مغانا قال ابن عباس ibn abbas ke cewa ashhadu anna salaf almadamun ila ajalin musamma qad ahallahu Allah fi kitabihi wa adhina fi thumma qara al-ayata sabiqa abdullah ibn abbas yace na sheda cewa a salaf almadamun kaji ramce wanda ka dora ma kanka zuwa ga wani ajali da aka ambata kad ahallahu Allah fi kitabi Allah ya halitta shi a Qur'ani a littafin shi kina a Qur'ani wa azina fihi kuma ya bada uzini ayi sai ka wannan aya da kai hujja da ita Abdullah bin Abbas bayan wannan wa anu wata ruwaya da Abdullah bin Abbas yake cewa wannan ruwaya ta abdullahi bin abbas imam al-bahiki haka hakim surutu hadisin da yana matan abin da tabbata ne wata ruwa ta abdullahi bin abbas a ruwa da imam bukhari ya ruwato haka imam muslim haka tirmidhi abu dawud ibn majah duka dai sunna arba bayan bukhari da muslim yace adim abdullahi bin abbas ke cewa sallam qadim an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina wa hum yuslifuna bit-tamar as-sanatayn wa thalath فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم labna ba suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina da ya zo madina wa musulfun bi tamar suna yin sabtin ko sabtu zamu ce cinikin dabino da su da mutanen sham mutane mutane sai sun zo nan su shi kaka suna kawo kayana sai mu zo mu yi ciniki da wani sai ciniki da mutanen sham baɗihe baɗihe wani man baɗi ma kana iya baɗi za ka kawo min dabino sa'i kaza wusuki kaza a nawa nawa su yi ciniki dabinin ba a ma ba a bai hau ma'uwan shi ba he ma na baɗi ko baɗin waccan ba dabinin bai hau ba a halitta shi ma ba na magana ce abin da bai yanka a dabinin ma bai toho ba ana iya na shekara na baɗi waccan shekara biyu shekara uku suke yi mutanen madina su yi magana da mutanen sham za ku kamun dabino kaza wusuki kaza a nawa nawa ya ciniki ta yi shekara biyu ko uku wannan amfanin da musulunci bude hanyar ta mu'amala wanda kuma kowa iya samun amfani shi manomi kudan kasuwa da samu wasu kudin zai wani amfani ko ya juya su akan lokacin kayan lokacin ya shi ma amfana shi kuma mai kudi mai amfani da ya ya samu ragi domin in a kakan zai saya baya kai farashin ya wuce kan shi na nan kowa ya amfana mai kudi ya amfana da ragi shi wanda aka ba kudi ya amfana da amfani kudin wanda shi mai kaya to wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko ana yi a madina da ya zo hijira ma haka ake yi to amma da ya zo ba hana bai sai yawa abin gyara aka yi maganin rigima abinda kurin ya musu ya ce man asalafi she'in duk wanda zai irin wannan sabutu a yi fi kailin ma'alu to tiya kaili kaza ma'ana tiya kaza sa'i kaza ne na saya akan kaza kaza akwai na ba kudi ban ka zo min shirya aka noma ba da min shirya a'a a yi bayani a nawa nawa misali kenan mu ce tiya akan nawa in kilo ne kilo guda akan nawa a yi magana misali mu anan mu da 'yan kawai manoma kuma yau kai misali kada manomi hatsi ne ko wake ko dawa za mu ciniki da kaka ƙarshen an hankali an yi kala da kaka za ka saya mun tiya a dala hamsin hamsin ko sattin sattin ko inda da aka ciniki ga kudin tiya ɗari in ba ba kauye manomi ya tafi da su ya juya kayan shi abin da ya sai taki ya waye ya yi noman shi da ya kare kudin ni ba da an zo kudin zai ban tiya ɗari ba ruwana ba ruwana wani farashi ya bada da kaka wannan shi ake magana ke mazala ya isko madina ana yi bai hada ba ta ya ka abin tsari in za a yi a yi fafikainin ma'alum a san awon nawa ne wa wazanin ma'alum in na yuni ne ke in na mezir ne na awon tiya zakka a san nawa alwazan awon na mezir na da kai da za a feze na za a auna kan wani kilo su ke ne wani za a ɗora kowane in na kilo kin ne a san kilo nawa in na awa na zakka ne shi ma a san nawa kuran kuma ce ila ajanin ma'alum a ajiye shekara ɗaya biyu ko uku shi ne kuna rabu a nan gyaran aka musu wannan shine asalin shar'anta wannan mu'amala kenan kakka kawo wancan hadisi ka kawo wannan wuri na kakka sai abin da bayan latabi malas inda nan ba wurin bane ba wannan wata masala ce ta musamman wata mu'amala ce ta musamman ba a yanke ba kudin iri kaza yake so kuma ya bashi kudin babu ma abun aka ji ma abun inda ya wannan abu sai ka ce asalam ila man laysa indahu asal kasan yanzu ai kasan adam da bincike da bakan shawala to yanzu mutumin gari kaza ya zo kasan ma iya da gona ko bai gona ka yi magana da shi ya ce to ai wannan sai in ka tabbatar akwai gonakan ko an ji an binciko akwai da binan ko akwai gonan ta ko za a yi duk ka kare irin wannan tunani ne ya saka muku mas'ala to da aka yi wannan magana kenan ka san ko da ba gonar ba ka ba ruwanka ko iya da gona bai gona sai zai wajen manoma ba ruwan ka gaje da rubuta kana iya mu'amala da ba kawai ba ka ka binciko ba gonar shi ko garkar shi ba kana iya yin wani mu'amala da shi yace la yushtaratu fi salam an yakuna al-musallamu ilay malikan lil musallam fi yace ba laisar ba a kasa sharadi ba fi salam a cikin irin wannan sabtu an ya kunar musallamu ilai a ce ai wanda aka ba kudin a ce ai malikan lil musallama fihi ai iya ya mallaki abin da aka yi mutu kina misali ba sharadi bane ba wanda ka ba kudin na kuka yi magana a ce ya mallaki da bino ko gona kaza babu wani sharadi ga hujja kan haka an muhammad bin abi mujalid bin bin abi mujalid قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى فقال سلوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الهند قال عبد الله كنا نسلف النبي أهل الشام في الهند والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أسأله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعث ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أب... بن, بن عبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا أن رواه البخاري كاوتا حق أبو داود حق, حق ابن ماجه هنا إمام البخاري أبو داود ابن ماجه حق إمام النسائي سي me yake cewa abdullahi shi muhammadu bin abin mujalid ya ce abdullahi bin shaddad da abu burda sun aike ni wani abdullahi bin abi aufa wannan abdullahi bin sai a cikin sigar tabi'in ka shiga sahaba sahabe ne abu burda kina abu musar ashari shi ne dan shi ne dan abu musar ashari ne ya ce sun aike ni wajen abdullahi bin abi aufa suka ce mini saru ka je ka tambayi abdullahi bin abi aufa sahabi ne ka ce mishi saru ka tambaye shi don sunan na ce siga kanan sabai na makanana yara na cikin sabon kanana na cikin sabon yanzu ba su da kwarewa ba su ga abu da yawa da aka annabi ya dare yanzu kin su tambaye wanda suke manya sun yi mu'amala manzo Allah yana raye su ma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam masana yara ne ka tambaye abdullahi bin abi aufa hal kana ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada nabi sallallahu alaihi wasallam shin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi a zamanin shi yusulfun suna yin wannan ramce fil hinta cikin alkama suna ramcan suna sabtan alkama sai abdullahi bin nabi nabi aufa wannan sahabi sai yake ba yake ba wanda aka aika amsa yace kunna nusulfun nabi ta ahli sham fil hinta wa sha'ir wa zayd muna muna yin ramce muna yin sabtu ga manoma shi nabi ta mana kace manomi manoma manomin kai mutanen manoma na sham muna musu sabtu na alkama ko sha'ir ko mai kinan ba yayi abinci ba ko muna yi muna na alkama muna na sha'ir muna na har mai muna musu amma fi kailin ma'alum ila ajli ma'alum muna aje ayi magana kail kaza tiya kaza abu dai wajen magana kuma a lokaci kaza muna yi قلت شي mai tambaya Abdullah sai na ce ma Abdullah illa man kana asaluhu inda to sabtin da kuke yi kuna wa kuna sabtin ga wanda yake da asalin abun mana kuna sabtin alkama ga mai gonar alkama ko kuna ta dabino ga mai dabino ko ta daga shimshir mai mai asalin mai abun mai ha kuke yi mai abun can da kwakwa ya ce makunna na sa'alu mun bu mu tambaye su inda na ga zuwa abincin wani babu ba ruwan ba ma tambaye su kana da ko bakar shi sabai su tambaya kuma akan haka annabi tabbata musu haka bayan sun ma abdullahi bin abi aufa wannan tambaya su abdullahi bin shaddad da abu burda sai suka sake sun ma ba a sani sai suka sake aike na shi abdullahi bin bin bin mujaddidin ya suka sake aike na illa abdurrahman bin abi bin abza shi ma iya daga cikin kananan sahabbai ka je ka tambaye shi a cikin abin sahabbai sahabbi ne a cikin cikin ka je ka tambaye shi wannan iya karanta da wata mas'ala da mu ana muke ɗaukanta da matsala ko wani ba haɗin ka ka tambaye malami wata mas'ala iya kana neman ƙarin ƙarin nutsuwa da hujjar da ya baka ko kana da wata matsala ko rashin nutsuwa kamun dalili babu laika tambaye wani malami ko da abokin shi ne ko sabai ko a tare sabai sabai zai wani tambaya sahabi suna zamane kai wani mai kace a gaban ka wani ya bada fatawa ka tambaye wani tambaya kaza ya baka amsa kace kai wani mai ra'ayinka ba ba ba wani kayan mun matsala a zai gama zai gama zai gama da rigima za ku fitina ba wata fitina hujja ce kurin ko ba da abin da ke da shi ba wani fitina kuma sai da yin almaji da fitina zai ka fitina ga malamai ya shi ba mauli bane ba kaje ka tambaye wani malamin ya baka hujja kaje da barin ka tambaye wani ai wani tambaya da yawa wani yamma wani ma wani sunan fitina fitina almajari ba fitina bace ba ilimi ne neman ilimi ne ya zai ta sai ilimi haka ba ya zai gama ilimi ma ka ce in waka ce muka ba ta ka saka rayu ba wani magana sai gumi kai tambaye wani malamin ka gama ka je ka tambaye wani wani gamin kai ma ka gama domin zai yi malamin ko ra'ayi shi ba amma kai ka samu huta kan abun in wannan masala nawa take a kan malamai ka sabani wannan yace kaza wannan kuma kowa sani kuma sabani da karinsu kowa da ka ra'ayin shi to kai kana samu samu mubuta ya zaka yi amma ka tambaye kowa hujja shi ba ka tambaye hujja kowa ka tambaya kama kama gama kai ka samu hujja kama Allah kana addinin Allah ne kan ka bauta ma Allah cikin zuwa babu laifi ka tambaya ka tambaya ka gama ka samu hujja kan abu na masu shiga ma kuma su ce duka abin ga abin ko a samu hujja kan hanya mai sauki kuma a wajen dan bayan yace suka aike ni wajen Abdurrahman bin Abbas shi ma na je fasa'altuhu na tambaye shi kan wannan mas'ala sahabbai suna yin sabtu na irin annabi yadda suna yi shi ma ya ce mini kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusulifuna al'adna bisa salama wa lam nas'aluhum alahum harsun amla yace sahabbai sahabban sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan sabtu annabi yana da rai kuma mu ba ma tambayar wa'annan masu wanda muka masu tabbatar ba ma tambayar su alahum harsun amla kuna da gona kai ko ba ku da gona ba ruwan kuma haka annabi ya bari aka rai shi ne kiran baka wannan shi ne madogara ta halitta ba mutum ko da kaya a yi magana a yi kuri ciniki ka ba shi kudi hannun ma ko rabin kudi in ya kaka cika wani balai bane ba kan kayan wancan hadisin ka ce ya tabi malasa inda ka ba abin daban ne sai alƙarar alƙarar shi ne baci ramce baci kama mutum baci ta'arifu me ake ne da alƙarar ya ce alƙarar isa muka bayani a luga me alƙarar ya ce huwa lamalun lazi yuti ilmuktarid lilmuktarid liyurar da misalau ilai inda ƙudurati alai wannan a shar'ancen ne suka magana farko kayan ka da luga alƙarɗin zami magana a nan ya ce huwa da malu da zai yi almukurid shi ne wata dukiya da mai kudin mai badawa shi almukurid nan wanda yake ba da ramcan almukurid wanda aka ba ramcan kan dukiya da wani mai hali zai ba wani lirud da mitalahu ilai inda kudrati alai ya mai da mai daidai abin da ya bashi lokacin da ya samu halin biya kin sai taramce hatsi ne zaka bani shinkawa ce kudi ne amma kudin in nawa na baka ka bani haka zan maida maka in hatsi ne to dun an kai taramce ba ciniki bane ba tunda abin da ka amsa shi zaka maida shine alqard wa huwa fi asal luga a luga ana kashin alqata wani abu da aka yanki da aka yanku wa summiya al-malu allazi ya'khudhu al-muqtarid bil qard amma dukiyar da mai amsar ramce ya amsa sunan alkarat li'anna al-muqrid domin shi mai halin wani yuqti'uhu qita'atan min mali dan ya baka wani yanki daga cikin dukiyar shi sai aka amma sunan alkarat to me fa'ida ko amfanin ba da ramce alkarat fadaluhu fadala kira musulunci ya ba da kwarai mahimmanci ka ba wani ramci kuma ba asara ba kai mai fadala ce ga fadalar shi ana bi horaira ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal man nafasa an musulmin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyamah abu horaira ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an musulmi duk wanda ya yaye ma wani musulmi kurbatan min kurabi duniya bakin ciki daga cikin bakan ciki na duniya iya wata matsala kame maganin ta nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah kai ma Allah zai yaye maka wani bakin ciki daga cikin bakan ciki na wani kiyama kuma Allah kan zai maka maganin bakin ciki na tashin hankalin kiyama kowa san mutum cikin ta matsala ka yaye mishi kwarai an san jin daɗin da yanda kwarai har abada bai amince ka ba jin daɗin da yake kwarai to ana sa haka nan ka horanta mutum rai ya cikin matsala wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah haka duwan da ya sauƙaƙawa wani wanda ka cikin kumci ka yalota mishi kai ma Allah zai yalota maka gobe duniya lahira zai yalota maka duniya lahira ya ce wallahu fi aunin abd ma dama abdu fi auni akhi Allah yana yana cikin taimakon bawa matuƙa wannan bawan yana taimakon ɗan uwan shi kenan in dai kana taimakawa kai ma Allah zai taimaka maka magana kenan wannan ruwaya imam muslim ya roto abu dawud tirmizi haka ibnu mata haka tirmizi da wannan abu dawud kenan abin da ya tabbata kenan kaga kenan akwai muhimmancin yayewa musulmi bakin ciki gurin yace wa an ibn wa an ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qaradan marratayn illa kana ka sadaqatiha marra ruwat ibn majah abdullah ibn mas'ud ke cewa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu babu wani musulmi wanda zai ba wani musulmi ramce so biyu ka bani na koma ka ƙara mini illa kana ka sadaqatiha marra nan kamar da malamai masu shari'ar hajjin suke bayani ma'anan maganar cewa ɗan ka ban misali ramcen jika 100 misali za a ban lada na sadaka kamar na ba da jika hamsin he na komo ka ƙara mun wata ɗari to yanzu za a ban da ka ban ɗari ko ka sake ban wata ɗari ko yanzu za a ban ladan ɗari gaba da jimlace so bi ka bani bi ko za a ban ladan ɗari kenan a sadaka bi da kai za a ban ladan guda a ciki a sadaka bi da kai za a bar ladan kamar na baka sadaka ne dai ramce ramce da kabar ramce na ba sadaka ba kabar ramce na wani abu ɗari ne ɗari biyu ne kaban so biyu to an kaban na biyan za a ban kaman ma'ana na baka sadaka kashin guda a cikin biyu wani shi ce magana mahi inganci kan ladan ramce sabanin muke cewa na baka daidai a za a baka rabi an ka ba so biyu za a baka kenan kashin daya kamar kabar kashin sadaka kamar an ba kudin ka kuma za a baka ladan sadaka na kashi guda a cikin biyu kuma magana wanda ya ba da musulmi ramce so biyu za a bashi sadaka ta kashi guda a takaice kurin a cikin biyu sai a tashdidu fi to mun ji magana ramce iya da sauƙin amsa mai da take da wahala shi ne mashkilar to don kaka ji an ce tabbas a ba da ramce kuma kai kuma ka je kalimki a gama haɗarin abin kai mai amsa na za a yi magana da mai badawa ya bada akwai lada to kai mai amsawa kama ga naka ya ce a tashirin matsawa tsanantawa kan amsaranci ya ce an sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah من من الكبر والغلول والدين yace duk wanda kenan din gangan jikin da rai ya bari alhali ya kubuta daga abu uku kurin zai shiga aljanna kai tsaye zai shiga aljanna kurin in dai wannan abu uku ka kubuta kansu shi ne abu uku na an dai ka bar su to za shiga aljanna ba girman kai alkibir ka sami ka da girman kai walgululu ka maka da sata cikin dukiyar jama'a kuma da bashi haji bashi hadari ne wata ruwaya wannan abin huraira wannan ruwaya ibn majah haka tirmidhi sun rawaito wa an abi hurairah qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عليه حتى يقضى عنه رواية تما da Tirmidhi haka Ibn Majah sun sai Ibn Majah Abu Hurairah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini ran mu'mini ana rataye ta da bashi shi kira ana tsaye da ana rataye shi akan mi akan shiga rahmat Allah akan dalilin bashi sai a hana mai shiga cikin rama ta Allah hatta yi kuda anu sai an biya aiki tare kenan abu ne mai matsala ya dole hela ruwa hela ruwa kuma nan hadarin ake samu a yanzu da yawa cikin mutane za a zo mutum ya mutu kurin hamar dangi da iya ya za a mai sadaka ya za a yi a zo a ga ubansu ko ɗanwansu an yi ba a zo a gani an yanka raguna an raba kuɗi a envelope ana gwada duniya alhali ba mai tamar bashin shi mutane haka suke ko a kawo su kawo bashin nawa a sako mutum nan ya mutu da talauci amma ɗan danki ne ɗan manya ne ɗan masu hali ne ko uba ne na masu hali amma yana matsala da bashi a ba ka ka da bashin shi ba za a zo kai tsaye kurin a rika neman neman gudu gadara kurin a watsa ma duniya ga yauni a kan shi ba abin da kwamishi tumi kwamishi mutum da ba shi kun zo kun watsa duniya kun yi bida kaddara ma sarka ta kuka kirki ku shi ga mu da shi shi abin da ya wani shi bai ba shi kaddara ma sarka zai mata ruwa ba ta bida ba da sadaka ta ku yi gwanta ku biya ba shi ku tambayi ba shi shi ku biya ya alkhairi da kuma gadara ta gwada isa dan dangi ne dan manya ne dan babban gida ne shirme ne wallahi wannan gaskiya ba musan girma wannan abin hadari ne ba shi wallahi babban abin zaka ma kusan kowaye kusa da kai babban abin zaka ba mutu shi ka mai bashi ka biya mai bashi inda hali ma ka yin abin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam gawa da tambaya ki kai har ma da horko tambaya ki inda bashi ma bai mai sallah da aka samu dukiya an aka bashi an aka mai da bashi annabi sai biya bashi to kai mai sallah ko ko to bai mai sallah a wani cikin sabon na cewa sun da zan biya e za ka biya bashi akan kai yanzu to ka zama mai sallah ka ga ke mahimmancin tambayar bashi mutum a lokacin mutuwa shi a tambayi bashin shi ke shi ka yi ma abin da ya tambaye shi gaskiya magana wani kwanci mutane su kula kwarai da mahimmancin tambayar bashi matattu lokaci ya yi allah kai musa kasance allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته